الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا متابيو دوات الربيع الآخر شكرة دبو ديدة تريه إدى أربعين بير هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقرم مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin uku shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin waƙayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ashek wahid abdulsalam bali hafizahu Allah ta'ala muna nan dai a cikin darasin mu na ƙarshe ko kuma fasalin mu na ƙarshe a cikin littafin al-faslus sadis fasalin da malam yake a ƙoƙarin kawo mana tahsinat abubuwan da insha Allah ta'ala idan mun yi riko da su za su ba mu kariya daga farmakin shedan ta kowanne kwana da kowanne angin da yake kawo mana hari yanzu muna kan abu na ina ji na goma sha nawa ne muna kan na goma na goma sha bakwai shine kiyaye harshe a kiyaye harshe malam yana kawo mana abubuwan da suke shiga ƙarƙashin ma'anar kiyaye harshe wanda lallai sai ka aikata su sannan za ka zamto cikin masu kiyaye harshenka mun tsaya a na takwas jiya hibdul lisani an sabbi kiyaye harshe daga zagi yau kuma za mu tashi na tara shine hibdul lisani an la'an kiyaye harshe daga tsinuwa eh da asabbu da al'anu akwai bambanci kuma yadda ne bayani zai cewa asabbu shine aibata mutum idan ka aibata mutum ka gaya masa wata maganar da bai zai ji daɗi ba ka kushe shi to wannan ka zage shi amma al'anu shine yi wa mutum addu'a da Allah ya nisanta shi da rahamarsa shine al'anu in ka ce Allah ya la'anci mutum to abinda kake cewa shine Allah ina roƙon ka wani kai nesa kai nesa da shi daga rahamarka babu shi ba rahamarka ya ubangiji duk wanda kace Allah ya tsine masa albarka dan uwa abinda kake cewa ke ka kalma ce mai hadari duk wanda Allah madaukakin sarki ne san tashi daga rama sai ina za a kai shi kenan azabar sa kenan kaga akwai matsala to lalle ne mutum ya kiyaye harshen sa daga la'anta matukar ba la'anta ta zama dole ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malam ya kawo hadisi sai an ibn umara an karbo daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce la yakunu almu'minu la'anan mu'mini baya zamowa baya kasancewa mai yawan la'anta wannan hadisi mun gabatar da shi jiya a cikin hadisin da yake bayani game da mu'mini baya kasancewa mai yawan suka ko mai yawan la'anta ko mai alfasha ko mai kazanta harshe to daga ciki akwai la'anta malam ya dan gutsuro shi ne kawo shi saboda nan ya dace da babin da ya kulla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mumini baya zamowa mai yawan la'anta fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mumini baya zamowa mai yawan la'anta ma'ana duk mumin duk muminin da ka gani ko kuma mutumin da ka gani da sunan musulunci amma yana yawan la'anta al'adarsa ce bakinsa ya saba da yawan la'antar mutane da ya buɗe zai ce Allah tsinewa ne Allah ya la'ancewa ne Allah ya babana kaza to wannan ka ɗauke shi a matsayin ordinary musulmi amma ba mumini bane eh musulmi ne dai shi ba za ka kafarta shi ba a musulmi ne amma ba mumini bane eh duk yadda ka ganshi ku da nagarta da kamala matukar bakinsa ya saba da la'anta to ko shakka babu wannan ba mumini bane da wannan nasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ce la ya kunu ba ya kasancewa ba zai kasance ba wannan hadisi imamu turmizi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2019 kitabul birri was sila babu ma jaa fil la'n hakan imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufrad nasa hadisi mai lamba ta 309 imam al-hakim an-nisaburi a cikin mustadrak nashi mujalladi na shafi na 12 imam al-hakim kuma inganta hadisin imam az-zahabi ya dace da shi a cikin ingantawa tasa albani shi ma kuma ya karrara wannan ingantawa da suke hadisi ne mai kyau wa an samurata bin jundub bin jundub radiyallahu anhu hadisi na biyu malai yace an karbo shi daga samura dan jundub Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار النبي yace kada ku rinka tsine wa junanku da la'antar Allah madaukakin sarki mula'ana ala wazni mufa'ala ma'ana wane tsine wane tsine da tsine da ta tashi daga wane ta zo kan wane eh tsine wa juna kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ku rinka cewa Allah ya tsine wa wane wane tsine wane ko wane tsine wane shine bi la'anatillahi da la'antar Allah idan zaka la'anci mutum to kada ka la'ance shi da Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka ce Allah ya la'ance shi wannan kuskure ne babba kuma akwai akwai hatsari a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa la bi ghadabillahi kada ku rinka cewa Allah ya fushi da wani eh ku rinka jingina fushin Allah madaukakin sarki ga yan uwanku wani Allah ya fushi da shi shi ma wannan ba daidai bane wala bin nari kada ku rinka cewa wani Allah ya sashi a wuta eh wani ai dan wuta ne wani Allah ya sashi a wuta wannan shi ma ba daidai bane in dai mutum dan uwanka ne musulmi to irin wannan addu'ar akan sa haramun ne eh kai tsaye haramun ne ka kalli dan uwanka musulmi ka ce wani Allah ya tsini maka albarka ko yana nan ko baya nan wannan haramun ne yan uwa haka nan haramun ne ka kalli dan uwanka ka ce masa Allah ya fushi da shi ko Allah madaukakin sarki ya sashi a wuta ba daidai bane idan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya riga kaddara dan aljanna ne fa idan laifi yake kuma Allah madaukakin sarki ya riga kaddara zai tuba fa kuma ka zo ka la'ance shi to shi sa addinin musulunci ya haramta wannan saboda haka sai mutun ya kame harshen sa daga yawan la'anta ko kuma tura mutane cikin wuta ba tare da sun yi abin da ya kamata a ce an tura su din ba wannan hadisi yan uwa hadisi ne Hassan Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Adabul Mufrad nasa hadisi mai lamba ta 320 abu dauda ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 1906 kitabul adab babu fil la'ani imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1976 kitabul birri was sila babu ma jaa fil la'ana imam al hakim ibn saburi mujalladi na 1 shafi na 47 ya inganta shi imam az-zahabi ya dace da shi a cikin ingantawarsa albani ya tabbatar da haka malai ce kaza qala haka imamu tirmizi ya faɗa lokacin da ya rawaito hadisin yace hadisi ne hasanun sahihu sai malai ce wa qad tulifa fi sima'il hasan min samura ghayra hadith al-aqiqa malamai sun yi sabani game da al-hasan cewa ya ji hadisin daga samura dan jindu suka ce shi hasan hadisin da ake tsammani malamai sun hada a kansa gaba daya ji shi daga sahabi samura shine hadisin al-aqiqa aqiqa shine suna eh ko kuma in ce abinda ake yankawa idan yaro aka haifi yaro ya kwana bakwai ana yanka masa rago to wannan ragon da ake yankawa shine al-aqiqatu to akwai hadisin da samura dan jindubi rawaito wanda shi hasan shine ji shi daga babansa samura to malamai suka ce shi hasan an yi saɓani ya ji wani hadisin bayan wancan na hakika ko kuma bai ji ba to shine saɓani da malamai suka amma dai hadisin insha Allah ta'ala ingantacce ne bashi da matsala wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu qala hadisi na gaba an karbo shi daga imran dan husayn Allah kara masa yarda qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cikin wasu daga cikin tafiye-tafiyensa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan hanyar ta tafiya tare da sauran sahabbai iz idim ra'atun min al-ansari ala naqatin laha kawai sai ga wata mata daga cikin mutanen Madina cikin tawagar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan wata taguwarta fabajarat minha sai taguwar take dan nokewa abadu shine kosawa idan abu ya kosa sai a ce bajarar rajulu mutumin ya kosa to sai taguwar ta dan take dan kafewa take dan kafewa duk ana gaba ana barinta eh ka san koda wanda suke rayuwa wanda suka taba rayuwa kawai idan mutun ya hau jaki in jaki bai ga dama ba sai ta sai ta irin wadan sai ta irin wadan abubuwan sai sai ana sa bulala ana dukan sa sannan sai gana tafiya to irin wannan abar taguwar take fala'anata da ta bata hushi kawai sai ta tsine mata albarka ita mai taguwar sai ta tsine wa taguwar ta albarka fadin haka ke da wuya kawai sai a kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji an tsine taguwar da take cikin tawagarsa fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khudhu ma alaiha ku dauke duk kayan da kuka dora wannan taguwar watrukuha ku kyale ta ku batta fa innaha mal'unatun saboda taguwa ce tsinaniya ba za mu tafiya da ita ba dan uwa an fahimta annabi yace duk kayan da aka dora wannan taguwar duka dauke a mai da su kan wata eh kamar ka ce a dauke kayan da ke loading da ke kan wannan motar a dauke a mai da wata motar annabi ya ce sannan ita taguwar ku sake ta tafiyarta saboda in ta zama tsinanniya za mu tafiya da taguwa tsinanniya ne ba za su yi ba to sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gaishe ce a sake ta kaga ita tayi asarar taguwar ta kenan eh saboda haka wannan taguwar ba za ta amfani ba eh saboda lafazin ta ta sake ta qala imran imran ibn al-husayn shine rawaito hadisin wanda ɗaya daga cikin sahabban da aka tafiyar da su ne sai ce faka anni anzuru yace yanzu da nake baku labari yake ga ɗalibansa yace kamar gani anzuru ina kallo ila tilkan naqa zuwa ga wannan taguwar tamshi bainan nasi tana tafiya a cikin mutane ta shiga nan ta shiga nan a cikin mutane wala yata'arradu laha ahadun ba wanda yake shiga gaban ta ko yace zai ba wanda yake kula da ma'ana taguwar kowa ya rabu da ita haka za ta karaci rayuwarta ta rasu ba wanda zai kula ta tunda annabi ya ce ta kyale ta ta zama tsinanniya dan uwa an fahimta to irin wannan kun ga na'am yace wai ba za a mata addu'a a ce Allah ya mata albarka ba kuma ta dawo ai wannan ta'aziri ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mata haka ne dan ya ladabtar da ita idan ya ladabtar da ita ina ji abin faɗa wannan a wannan karatu ne na manta wani mutum na anan ne ko yawwa wani mutum wani mutum ya sa zoben zinari ya sa zoben zinari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kama dan yatsan sai ya cire zoben zinari ya jefar da shi ya jefar da shi ya ce wannan wanda ba su da rabo ne suke sawa haramun ne to bayan annabi ya tafi sai wasu daga cikin sabai suka ce gaje ka ɗauki zoben ka ka amfana da shi mana tunda annaba ai sa kaya sawa ya hana ka ko in ka siyar fa yanzu namijin ya sayar da gwal yayi haramun bai yi haramun ba in ka dauka ka je ka siyar da shi ko ka ba kanwarka ko matarka ta sa tunda su mata sa gwal a wajen su ba haramun bane sai ya ce annabi ya cira abu daga hannu na yarin zan dauka ba zan iya ba haka ya bazo ban yi salwanta to malamai suka ce irin wannan ta'aziri ne annabi yake yi ina fata an fahimta yanzu kai idan ka ga wani ya sa zoban zinari sai ka tare masa kai masa ai kai ba kai ba mai shar'a ba mai shar'anta bane ko yawa sai ka ce masa wani wannan haramun ne cire ka je ka ba matarka cire ka je ka ba kanwarka ko ka cire ka je ka siyar amma haramun ne kai ka sa ina fata an fahimta idan ka ga wani ya tsine wa dabba sai ka ce sake ta ɗan uwan fahimta ba za ka ce masa ba ka ce masa ya sake ta ba sai dai kai masa me sai dai kai masa faɗa ka ce abin da kai ba daidai bane ka ka ƙara la'antarta dan la'antarta din da za ka yi zai iya shafa sauran dabbobinka ta'aziri ne anan ne malamai suke cewa ashe ya halatta a yi ta'aziri da dukiya an fahimci ne uwa idan aka ga aladabtam da mutum da dukiya idan aka ga mutum akwai wani abu da yake ɗauke masa hankali yake hana shi bautar Allah yake yana shi ban Allah kuma abin yana da alaka da dukiya to babu laifi a ɗauki abin alalata shi tare da cewa ɗauka ban alalata shi dukiya ce to babu laifi a haka na ba da misali da na ce yaro ne ka gan shi a gida baya zuwa sallar jami'i duk abin da ya shafi addini baya yi saboda waya da yake hannunsa ya ɗauke masa hankali kullum yana cikin catin da danna waya kai masa faɗan kai masa faɗan yake sai ka samu wayar a gabansa sai ka samu taɓarya ka ajiye ta sai ka rotsa ta an gane wannan rotsa wayan nan da kai mai kai menene ba lalata dukiya ba ne ya halatta ta'aziri da dukiya ladabtarwa da dukiya malamai suka ce ya halatta saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a garin shi a sake wacin tagwa tare da cewa ba haramun bace amma dan aladabtar da ita a nuna mata abin da ta yi ba daidai bane dan me zaki la'ance ta dan wannan fata an fahimta ko faka al'amarin yake na'am za a iya yanka ta a ci sosai mana za a iya amma dai su sabayin suna gani annabi ya ce a sake ta kai je ka gamu za ta yi ba za ta yi ba ba za ta yi ba shi sa kawai suka kyale ta ya ce ina kallon ta tana yawo a tsakankanin mutane ba wanda yake kallon ta da kaji za ka taba za ce annabi ya ce a sake ta e ai wannan an tsine mata albarka to shine shine abin da nake cewa yanzu an tsine taguwa annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi ya ce a kyale ta ta shiga cikin duniya to ya kuma yaran mu idan muna tsine masa albarka an gane ya yaran mu danka da ka haifa ka tsine masa albarka kuma ka sako shi cikin yaran mutane zai zama matsala zai zama matsala babba a cikin yaran mutane a cikin sauran yaran mutane sosai eh bayan kai ya fara zama maka babban matsala kai da ka tsine masa din sannan kuma sauran ƴaƴan jama'a kuma da shi wannan tsino wallahi sai ta shafe su sau da aka kullum ‘ya'yan kyakkyawar addu'a ake musu diya yadda yaro ya ɓata maka rai kada ka tsine masa albarka ɗan uwa ka ce Allah ya shirye ka aslahaka Allah Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka wani Allah ya gyara ka baka da kirki eh Allah ya gyara ka in dole sai kai masa faɗa amma dai ka ga tsinuwa wallahi mu guje ta musamman kai mahaifi harshen ka yana da kaifi yana da tasiri wallahi akan ɗanka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai addu'o'i guda uku Allah baya mai da su daga ciki akwai addu'ar iyaye daga ciki akwai addu'ar iyaye Allah baya mai da ita yana karba to kaga ka zo ka tsino danka albarka akwai matsala e di yadda ka kai danka kai gabata maka rai babban abin da kake fata shine zama mutumin kirki ya shiryu ba wannan abin da yake kake so ya ci gaba so kake gyara ya dawo mutumin kirki to kuma da tsino ya dawo mutumin kirki kada fushi ya saka abin da ba daidai ba wanda daga baya ka zo kana da nan sani idan yaron ne abin da ba daidai ba kafin kowa kafin kowa ya ji matsalar wannan abin kai zaka fara jinta kafin ya fara cutar da kowa in baka yi wasa ba kai zai fara cutarwa to shi sa mu kiyaye Allah subhanahu wataala ya samu dace annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yasa aka yace a saki wannan dabba kuma aka sake ta ba a ci gaba da amfani da ita ba wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2595 kitabil birri was sila babun nahi alla anid dawabi wa ghayriha قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه صحابي أبو الدرداء الله من أبكين سركي كارا مسيردا يتي كان رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن نبي إرادة أمن تيس أرتبت أغريش يتي إن اللعانين حقيقة بتانا دسكي يوال لأنت واند باكين سيا سابا دل أنت رمتاني كو دبا كو غوري كو أبو باكين سيا سابا دل يوال لأنت annabi ce la yakununa shufa'a wala shuhada yawmal qiyamah ba za su kasance masu ceto ba ranar tashin alkiyama ba kuma za su kasance masu ba da shaida ba ranar tashin alkiyama duk waɗannan ayyuka guda biyu wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar muminai musulmai mutanen kirki za su muminai za su ceto muminai za su ba da shaida fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i min shahida Allah ya ce ya za ka yi lokacin da muka zo da kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta kai kuma ya rasu muka zo maka da kai al'ummar da za ta ba da shaida a kan kowa kai ne mai ba da shaida a kanta ma'ana dai ran tashin alƙiyama akwai wanda za su ba da shaida kuma Allah maɗaukakin sarki zai saurare sai karɓi shaidar su e kaga an aka girmama ka aka mutunta ka aka fito da kai daga cikin miliyoyin mutane na duniya aka ce ka ba da shaida kai ka san Allah ya yarda da kai ko to duk mai tsinuwa ba zai taɓa samun wannan wannan matsayin ba duk wanda bakinsa ya saba da tsinuwa sai dai ga ana ta yi ba shi sannan ceto kun san za a yi ceto kala-kala ceto ma gashi nan kala-kala ceto daga cikin nau'in ceto mumine za su ceto kamar yadda annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya faɗa annabi ya ce duk shahidi za a bashi ceton mutum saba'in daga cikin mutanen gidansa duk shahidi mutum saba'in za a baka aka ce dukka je ka zaɓa ka ceto su kowanne ya cancanta ya shiga wuta Allah maɗaukin sarki zai ce ka je ka zaɓo su da an fasa su a wuta yanzu aljanna za a kai saboda kai saboda kai eh saboda sun shiga karkashin alfarmanka to haka duk salihan bayi nagartattu Allah maɗaukin sarki zai ce su ceto eh za a ce ka je ka tsamo wanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara za a tsamo su to naka zaka ceto wannan ka ceci wannan ka ceci wannan tun mutumin da yake mai tsinuwa to shi sai dai ma yayi kokari Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin ceton wani amma shi ba zai ci kowa ba kaga akwai matsala eh akwai matsala a zo waje a zo waje a ce kai kana da alfarma ma da zaka yi wani alfarma Allah mai wannan dadi bare guri irin farfajiyar alkiyama guri irin farfajiyar alkiyama gaban Allah madaukakin sarki lokacin da la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin ba wani abu naka da kake ji da shi wallahi da maka amfani in ba zuciya nagartacciya da ka bauta Allah da duniya da ita ba shi kadai ne zai amfane ka wannan hadisi yan uwa shi ma Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2598 Kitabul Birri was Sila babun nahyi Allah 'anid dawabi wa ghayriha wa Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana rajulun yasiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala ba'irihi wani mutum na tafiya da raƙuminsa tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fala'ana ba'irahu kawai sai la'anci raƙumin nasa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abdullah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya kai bawan Allah la tasir ma'ana tafiya tare da mu da kai ta ƙare kada ka ƙara tafiya tare da mu ala ba'irin akan wannan raƙumin mal'unin da yake la'antacce eh ka zaɓa ɗaya ko dai ka juya kai da raƙuminka ko kuma me ko kuma ka sauka da kan raƙuminka biyu mu haka annabi ga masa la tasir ma'ana ala ba'irin mal'uni kada kai tafiya tare da mu akan raƙumin da yake akwai la'anta a kansa wannan hadisi yan uwa ibn abi dunya ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyid kamar yadda imam al-iraqi ya faɗa wa an thabit bin dhahhak radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga sabitu dan da hak Allah kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'anul mu'mini ka qatlihi la'antar mu'mini kamar kashe shi ne duk mu'minin da ka la'ance shi to laifin abin da kai kamar ka dauki wuka ka kashe shi ne kamar yadda na faɗa a baya saboda ma'anar la'anta shine addu'a kake masa Allah ya nesanta shi ya raba shi da rahamar Allah madaukakin sarki to don mutumin da kace Allah ya raba shi da raba Allah madaukakin sarki ai ne ma wannan daidai yake da ka nemi ransa malai ce wal'anu abinda ake nufi da la'anta huwa tsard wal ib'ad min rahmatillah shine koran mutum da yin nesa da shi daga rahamar Allah madaukakin sarki illa man hakama Allah alaihi bizalika sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta hakan a kansa فلا يجوز فلا يجوز لمسلم ان يلعن حيوانا ولا جمادا ما ليتي baya halatta musulmi ya la'anci dabba ko abin da yake daskararre shine abin da na faɗa jiya ko dutse ne bai halatta ka la'ance shi ba ko ginin nan ka kalli ginin nan ka la'ance shi ba daidai bane ba daidai bane ballatana abin da yake na mutum sai ma laice amma la'anul adami fa bai tafsiru amma ka la'anci mutum to akwai tafsiri akwai lokacin da babu laifi idan kai la'anta amma ga yadda al'amarin yake malaita ya juzu la'an ya halatta a yi la'anta bil wasfi la'am da siffa ta gaba ɗaya wasu mutane nau'i na mutane aji na mutane wanda sun shahara akan wani sabo mai yiwa ne ma la'antar Allah maɗaukin sarki ta zo a kansu a cikin alƙur'ani ko hadisi to idan ka la'anci irin waɗannan a cikin rububi babu laifi misali ka kaulika kuma ka ce la'anatullahi alal kafirina Allah ya tsine wa kafirai wannan kai laifi ba kai laifi ba in ka ce Allah ya tsine wa kafirai duk kafir ya shiga ciki amma wannan kafirin idan ya musulunci da musulunci yanzu ya shiga ciki shi kaga ya fita kenan ko siffa ce amma wannan saboda ka babu komai ko kuma ka ce wa zalimina la'anatullahi alal zalimina Allah ya tsine wa zalimai wal mubtadi'ina da yan bid'a wanda suke kirkiro sabon abu wanda annabi bai san shi ba su sai da Allah madaukakin sarki ya la'ance su to idan mutum ya daina wannan abin ya dawo kaga la'anta ta hawo kansa ba ta hawo kansa ba saboda haka la'anta a cikin ribibi yan uwa kamar da hakan ya tabbata a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kawo a wasu guraren wanda irin wannan la'antar ta zo ala la'natullahi ala zalimina kamar yadda akwai aya alqur'ani akan haka abu na biyu yajuzu la'anu bi wasfin akhas ya halatta kuma a yi la'anta ita ma ta gaba ɗaya amma da wata siffa da tafi wannan keɓantuwa ka ƙauli ka kamar ka ce la'anatullahi alal yahudi la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa yahuda dan ba la'annu ba ba la'annu bane la'anannu ne eh lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ko ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun dama Allah madaukin sarki ya tsine musu albarka to an kace Allah ya tsine yahudawa kana nufin taron yahudawa dukkanin su idan ba yahude ya zamo ya karba addinin musulunci to ya fita daga tsinuwarka bai shiga ciki ba wan nasara haka nan da kiristoci wal majus da majusa masu bautar wuta wal khawarij da khawarijawa wal rawafid da rawafid ɗin shi'a kenan masu zagin sahabbai wa akilir riba tace kai ai duk masu cin riba Allah ya tsine musu albarka wannan misa kai wannan tsinuwar ai da mun Allah Allah ya tsine musu albarka ko ai hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya ce da mai cin riba da mai bada riba da mai rubuta riba da mai shaida akan riba dai Allah ya tsine musu albarka kaga wannan ami mai ta kawai kai ko kace Allah ya tsine masu cin riba kai da kake cin riba sai ka ji wannan sai ka dena sai ka tuba waccan tsinuwa da Allah yayi da kuma ɗan uwanka mutane su ma suka yi ta tashi daga kanka yanzu ka ka kubuta ka fita daga cikin tarfa an fahimta ya uwa kai yanzu baka ciki haka nan wazzunat da mazinata shi ma kai tsinuwa akan su to su ma kaga idan mutum ya tube daina zina kaga shi ma yayi mai kenan ya kubuta ya daina malai ce ilah zuwa irin waɗannan abubuwa wanda yake siffa ce amma e ba wani mutum ka zabe a ciki ka tsine albarka ba to sai abu na uku shine abin da yake da hadari kwarai da gaske malai ce la yajuzu la'nu shakhsin bi ainihi baya halatta ba daidai bane haramun ne ala'anci wani mutum bi ainihi ka ayyana shi wani ka ce wani ka ambaci sunan shi mala ya ce illa man sabata